الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأت الذين آمنوا أن لو يشاء الله أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai tsarki wanda jiya mun kwana a cikin wannan sura ta suratul ra'adi wanda insha Allah yanzu za mu ci gaba da inda muka tsaya Allah ya mana muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara a jiya mun ji Allah tabaraka ta'ala yana mana bayani akan zikiri da fadalar shi matsayin shi da shi ne zukatan masu imani suke nasuwa ala bi zikirin lahi tazma'innul qulub da zikirin Allah ne zukatan masu imani suke nasuwa muka ji zikiri alqur'ani zikiri a sunna da kaifiyoyin zikiri cewa la ilaha illallah shine mafificin zikiri tare da cewa akwai askaru da yawa tasbihi zikiri ne subhanallah da zikiri takbiri allahu akbar zikiri salatin annabi zikiri ne karatun alqur'ani zikiri ne da sauransu da duka amma mafifici mafifici shi ne la ilaha illallah wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa sayyiduna ali karrama Allah wajhahu wa rabi'an yake cewa da la ajra ilaha illallah wa kiffa sammai da kasai a kiffa guda da kiffa hannun ma'auni shine kiffa ma'auni ne mai hannu biyu da za a aje la ilaha illallah a nan a aje sammai da kasai a nan da la ilaha illallah ta rinjaye su haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa wa sayyidina ali saboda haka aka san girman la ilaha illallah wanda alkiyama ba za ta tsayu ba inni akwai mai cewa la ilaha illallah la taqumu as-sa'atu ala wajhi al-ardi man yaqulu la ilaha illallah alkiyama ba za ta tsayu ba inni akwai mai cewa la ilaha illallah shine idza lam yakun man yadhkuru allaha zalzalat zalazil sa'atin wa nazal mawsinu hadisin annabi ne wannan da shi radiyallahu anhu ya wake shi idan lam yakun man yadhkuru Allah zalzalat zalazil sa'atin wala dal mawsim da zaran ba wanda zai fikirin Allah ba zai cewa la ilaha illallah yanzu za a hada kowa da inda dare ya mashi yanzu za a ji alkiyama wani wani yace kuma la taqumu sa'atu ala wajhi al-ard man yaqulu Allah Allah alkiyama za ta tsaye muddin akwai mai cewa Allah Allah kaga shi ana zikiri da Allah Allah ba sai la ilaha illallah ka ba wannan ya tabbata to wannan dai akan zikiri muka kwana wanda in mun ce kan da zamu sai ma ba zai ci ya komi tunda Allah ya ce ala ba ya isa girma sai ya ci gaba da bayanin waɗannan waɗanda zukatan su ke nutsuwa da imani إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا سوني وأنن سكا إيماني أكتشي مغانا دا علاقة دا مغانا بايا ɗori ne akan baya wai mana waɗannan da zukatansu ke natsuwa da ambaton Allah da zikirin Allah su ne waɗannan da amanu sun yi imani kuma sun tabbata kan imani wa amilu salihati kuma sun aikata kyawawan ayyuka duk inda ka ji Allah ya ce amanu sai ya hada wa amilu salihati amanu wa amilu salihati amanu wa amilu salihati sun yi imani wa amilu salihati kuma sun aikata kyawawan ayyuka saboda imani da kyawawan ayyuka abu ne guda biyu waɗanda ba su rabuwa da juna kuma ɗaya bai amfani ba ɗaya a galibin lokaci ɗaya bai amfani ba ɗaya a galibin lokaci wai ma'ana mutum ya yi imani kaɗai ce bai aiki mutum ya yi imani ba abin bauta da gaskiya sai Allah ya yi imani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wannan ya kudurta da zuciyar shi bakin shi ya faɗi amma kuma ya ce shi ba ruwan shi da aiki bai aiki don haka bai sallah bai komi to imanin shi bai ba imanin bai yi ba la ilaha illallah ba za ta amfani shi ba aiki imani bai amfani shi bai aiki in la ilaha illallah za ta yi amfani ba aiki sai inda yake kurarren lokaci mutum ne kafiri ya karbi kalmar shahada la ilaha illallah yanzu yanzu ya tafi lahira lokacin sallah bai ba azumi bai ba lokacin za a yi ibada bai ba kurori bai ba na ibada la ilaha illallah nan zai ta kai shi aljanna amma ga lokaci ga ayyuka ga gobi Allah ya ce yayi aiki ya ce bai yi fa la ilaha illallah mu tabbata domin cikin la ilaha illallah akwai ma'anar ya yadda da duk abin da Allah ya ce shi bai da zafi abin da Allah ya ce yi zai bai da zafi to bai yi ba saboda haka imani kadai bai bai wadatarwa sai da aiki na kwarai haka ba aiki na kwarai zai wadatarwa ba imani da mutum zai ta sallah kafiri zai ta sallah amma bai imani da Allah ba zai ta dukkan sha'irul islami bai yana yi to nan bai yi musulunci ba da haka waɗannan ayyukan ba su da wurin zama saboda babu sharki shar'i shi ne yin imani da Allah saboda haka malamai arifai suna cewa shi imani abincin ruhi ne shi kuma al'amalu saliha abincin jiki ne don haka ruhi da jiki haka suke ruhi da jiki haka suke to ka ba ɗaya ba ka ba ɗaya ba ka ga ba a yi komi ba ya ce kana kamar tsabazzai da biddai au sallar magariba rak'atai wai wanda ya ba miji bai ba ta ba to kamar wanda ya ciwo ba shi ya ba shi ko ko magariba ya raka azu ya yi magariba bai yi magariba ba to saboda haka in mutum ya yi imani ba kaga ya ba ruhi abinci ta aiki shi kuma yana son nashi rufi don haka idan yana son nashi abinci kake yana son nashi abinci to abincin jiki shi ne al'amalu salih a yi sallah a yi zakka a yi sauran ayyuka wannan abin da jiki ke bukata ke don haka Allah ke haɗa su cewa amanu wa amilu salihati waɗanda suka yi imani suka yi kyawawan ayyuka duba lahum wa husnu ma'ab ko duba lahum wa husna ma'ab watan duba sunan aljanna ne aljanna duba ko ko aljanna watan lahum ta tabbata gare su wa husnu ma'ab da kyakkyawan makoma ko ko a shajara itaciya ce cikin aljanna da ake ce ma duba ita duba din nan gidan kowa a aljanna ice guda ne amma gidan kowa a aljanna akwai rishanta gidan kowa a aljanna akwai rishanta amma ha guda ce duk aljanna guda ce amma gidan kowa akwai rishanta ita ce itaciyar duba aka ce to aljanna da aljanna duba ko itaciyar duba ta tabbata gare su sannan wasu kuma suka ce duba ma'ana wai daɗi masdari ne na tsaba ya tsibu sai a ce tuba wai daɗi ya tabbata gare su an ce tsaba yana zuwa da manoli da tsaba ya yi daɗi tsaba ya yi kamshi tsaba ya zama halal abin da yake halal sai a ce tsayyib eh abin da halal tsayyib abin da yake mai daɗi tsayyib abin da yake mai kamshi duk yana karɓar tsaba da haka aka ce duba daɗi ya tabbata wai ma'ana daɗin da ke cikin aljanna ya tabbata gare su wa husnu ma'ab da kyakkyawan makowa saboda haka wannan jumla ta allazi na amanu wa amilu salihati ko suka ce allazi na amanu mausuli mausulin nan in ma dai zan mubtada ne allazi na amanu wa amilu salihati bi jumla ibtidaiya to biye khabarinta in an ce mubtada ce a matsayin mubtada take allazina amanu wa amilu salihati a matsayin mubtada to me kabari sai ce duba lahum wa husnu ma'a shine kabari wannan kaga shi ma duba lahum ai mubtada da labari ne duba mubtada salih wato lahum mubtada ne jari da majrurin nan mubtada ne na biyu to kaga mubtadan biyu da kabarinsa khabari ne ga mubtadan farko na allazina amanu wa amilu salihati aka ce to wannan a tuba lahum fa aka ce tuba lahum imma da ya zan badali ne watan imma da ya zan badali jumla tuba ya zama du'a'i ne wai ma'ana kamar abu badali ne ga inda aka fito na man ana sai allazina amanu wa amilu salihati sai ya zan badali ga waɗancan wayadi ilai man ana to haka dai an yi maganganu da yawa na malaman larabci abin da ya sa irin waɗannan haƙa'iku ake fitar da su saboda ɗan uwanmu almajirai idan suna kama abubuwan da suka karanta a cikin littattafai duba ɗin ita kanta tana da ma'aunin bushara duba a ce bushara eh da zulfa ma'aunin su guda a tafri tuba zulfa bushara aka ce ma'anarsa duba ɗin nan takan tsaya matsayin mahallin nasfa ko mahallin rafa duba lahum a mahallin rafa ce ko kuma duba mahalli ne na nasba kamar an ce tsayiban laka ko tsayibun laka ko salaman laka ko salamun laka duk ana cewa don haka a wannan kira'an ma wasan yana da karatu sai a ce wa usnu ma'ab sai zama adadi akan mahallin rafa in an ɗauki duba mahallin rafa yake ko kuma a ɗauka ma a cewa usna ma'ab ya zan adadi akan mahallin nasba in an ɗauki duba akan nasba yake to kowanne an masa karatu ita kanta lafazin duba ɗin malaman tafriki suka ce asalin wannan wauɗin ya ce asalin wannan wauɗin ya ce ai asalin shi duba to sai aka mai da yad wau saboda wau saboda wannan yad ban mata gabace ta to in ban mata gabaciya ana mai da ita wau saboda a gida din faɗi saboda kun ba zai yi wai faɗi amma sai a mai da ita wau saboda mu ja nasa da ban mata samun hannu sai a ce tuba tuba lahum wa husnu ma'ab kyakkyawan makoma ya tabbata ga waɗanda suka yi kyakkyawan aiki waɗanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki watan kyakkyawan makoma ta tabbata gare su kazalika ya rasulullahi sallallahu ta'ala alaika wa ala alika wa sallim Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya rasulullahi kama arsalna al-anbiya fadlaka kamar da muka aiko annabawa gabaninka arsalnaka haka muka aiko ka ya rasulullahi fi ummatin a cikin wata al'umma qad khalat min qablha ummun wadda ba ita ce al'umma farko ba al'ummomi da yawa sun gabata min qablha gabanin al'ummar da kara kafa ma al'ummar da kariska al'ummomi da yawa sun gabace ta don haka Allah tabaraka wa ta'ala ce ya rasulullahi ana mazallar Allah tabaraka wa ta'ala na tabbatar da risalar sayyidina wa maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ka yi ya rasulullahi kamar yadda muka yi ta annabawa in can da suka gabata haka muka aiko ka a cikin wannan al'umma wadda karkalar min qabliha umam ita ma yadda ba kai ne manzon da aka fara aikowa ba a wannan bayyanawa ba naɗawa ba a bayyanawa ba kai ne na farko ba an aiko annabawa da yawa gabaninka inna auhina ilayka kama auhina ila nuhin wa nabiyina min ba'd yace hakika mun yi wahayi gare ka ya rasulullahi kamar da muka yi wahayi ga annabawa a gabaninka ko mun yi wahayi gare ka kamar da muka yi wahayi zuwa ga nuhu da annabawa waɗanda suke a bayan annabi nuhu din to wannan shi ma haka wai yadda ba shine farkon ba su ma al'ummar su ba ita ce farko ba watan an yi al'ummomi da yawa da suka gabata menene sirrin risala aikoka da wannan alqur'ani bi tatluwa alaihimul ladhi awhayna ilayhi ya rasulullahi dan ka karanta abin da aka yi wa'ayi shi zuwa gare ka shine alqur'ani don ka karanta musu alqur'ani wa hum yakfuruna birrahman alhali waɗannan da kake isan ma saƙo waɗannan da kake isan ma saƙo su ne mutanen makka yakfuruna birrahman suna kafirce ma rahman ubangijin rahma wai wanda rahama ta daga da kowa da komi شيء الرحمن الهادي سنة كاتل جيم الرحمن حيث قالوا لما أمروا بالسجود لو كتندا أكا أمر جيد سيد جدا كألا أسجدوا للرحمن سكتي وما الرحمن ولين الرحمن إذا كافر مكة ولين الرحمن تشيني الله تبارك وتعالى في من حكاية أن سن كافر جيم الرحمن أما مقاتل لابن جريج كما يدعى الإمام السيوطي أحسن الدر المنثور da imam tabari a cikin tafsirinsa jami'insa da imam al-qurtubi shi ma a cikin al-jami'ul ihkam al-qur'an abin duk da suka kawo sun kawo suka ce wannan aya nazala ta sauka fi sulhul hudaybiyya a sulhul hudaybiyya annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam lokacin da yazo zai umra sai shiga makka ba ta yiwu ba sai aka yi zannana a hudaybiya ba a shiga makka ba aka aika mutanen makka har aka kai ga aiko da wakilai bancin an neme su su bari a shiga makka sun ce ba za a shiga ba har annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya aika sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhu ya dawo ba magana shiga sai dai magana sulhi to a lokacin ne da aka zo rubuta yarjejeniya da aka zo rubuta da yana sai Allah sallallahu alaihi wasallam yace maka ina ajin rubuta bismillahir rahmanir rahim qala suhayl ibn amr sai suhayl ibn amr da sauran mushrikai suka ce a'a mu ma na harifu rahman mu ba mu san wani rahman ba yace suka ce illa sahibal yamama sai rahman al yamama wai musaila musul kasa shi kadai suka sani ba san rahman ba saboda haka sam a rubuta dai bismillahumma ita suka sani ko a jahiliya bismillahumma suke cewa ba ba ruwan su da bismillahir rahmanir rahim saboda haka su abin da za a rubuta ke sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidina ali rubuta ka rubuta hada ma qalaha alaihi muhammadun rasulullah quraishan wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sulhi da quraishawa kenan suka ce a a a cire rasulullah din a cire rasulullah din in ji mushrikai na quraishawa suka ce to in mun tabbatar da mun yi da rasulullah ne rigima ta ne yanzu mun yadda mu hana rasulullah ya shiga ya shiga makka mun yadda mu tare rasulullah a yanzu ya mu yi zalunci suna da mutum kansu azzalumai ne kuma annabi manzon Allah ne kuma su azzaluman ne don haka sai annabi sallallahu ta'ala sallam ya ce wa sayyidina ali goge rasulullahi har sayyidina ali ya ji nauyi ya goge rasulullahi kamar da aka san dai kabiya din sai haka haba annabi sallallahu alaihi wasallam suka kai ga cewa ya rasulullahi da ana nuqatilu ya rasulullahi rayin ba yayi ba a bari mu yake su mara kawai a bari mu yake su wanda sharuɗa da suke gittawa musu mana ya maza na ce a a ku tare su la la ko kada walakin uktu ma yuridu ku rubuta abin da suke so a rubuta fa nazalat sai wannan aya ta sauka kamar yadda mujahid muqatil da ibn jurayj suka ruwaito sai wannan aya ta sauka cewa watan yadda muka aiko annaba da suka gabata ya rasulullahi da muka aiko ka cikin wannan al'umma da ta gabata watan dan ka karanta musu abin da ake abi wahayin ta zuwa gare kan alqur'ani wa hum yakfuruna birrahman har sun kai bakin suna cewa umar rahman su ba san rahman ba sai rahmanul yamama شيء مسيلمة الكذاب قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب الله تبارك وتعالى شيخ فدا موسى يا رسول الله قل هو ربي رحمن din da kuke cewa ba ku sani ba ba ku yarda da shi ba huwa rabbi shi ne ubangiji na huwa rabbi shi ne ubangiji na kuma la ilaha illa hu babu wanda ya cancanta abota mashi illa huwa sai rahmanu din nan alaihi tawakkaltu gare shi kadai na dogara hikimar gabatar da jari da majruri a nan inji malamin balaga wai lilufi da hasra ta ce alaihi tawakkaltu wata gare shi kadai na dogara iyyaka na'budu kai kadai muke bauta alaihi tawakkaltu gare shi kadai na dogara alaihi tawakkalla gare shi kadai muka dogara wa ilaihi mata yace kuma wato makoma ta ilaihi zuwa gare shi nan shi ma an gabatar da jari da budurwi wai zuwa gare shi kadai zan koma ba a ce mata di ilaihi ko kuma ta makoma ilaihi zuwa gare jarida ilaihi kaga an dace zuwa gare shi kadai makoma ta take ko zuwa gare shi kadai makoma kowa da gobe take ولو أن قرآن سيرت به الجبال الله تبارك وتعالى ya shiga da bayani akan waɗannan kafirai na Makka da sauran masu tsauri irin su na cewa sai an kawo musu ayoyi sai an yi kaza sai an yi kaza Allah tabaraka wa ta'ala ce duk ba magana ayoyi ba ce wai suna cewa sai ka an kawo musu kaza za su yi imani da an kawo musu kaza za su yi imani duk ba nan take ba Allah tabaraka wa ta'ala ce walau anna qur'anan da dai qur'anin nan sayyirat bihi al-jibalu za a tafiyar da duwar watsi a share duwar watsin makka makka ta koma fili fanta bihi da alqur'ani nan nazala wannan aya ta sauka lamma qalu shehu radiyallahu anhu wannan aya ta sauka lokacin da suka ce in kunta nabiyyan fasayyir anna jibala makka inda da gaske annabi kake duk duwa sun da makka ka tafiyar mana da su makka ta koma fili fallo mu samu yi ila jira saboda ya musu kunci babu babu kaza mai fadi don haka a tafiyar da wannan duwatsun in dai annabi ne mu ujira shi ya tafiyar da duwatsun makka gaba da waje Allah na fiha anharan wa uyunan linagrita yace in dai kai annabi ne ka sanya mana anharan koran manya manya da magudanin ruwa da dam dam manya manya domin mu rika dashe mu rika shuka mu ma mu san kasan noma mu ma mu samu ci gaba da komai sannan kuma wa ba'atlana aba'an al-mauta kuma ka tayar mana da iyayenmu da suka mutu sai mu tabbatar da lalle annabi kake a wata riwaya ma sai sun mai istishadi ba annabi Isa na ta da matattu ba ita mu shi shi ta ita ba ka tayar mana da kakannin mu mara ka tayar mana da iyayenmu da kakannin mu yukallimuna annaka nabi wa'inda za su yi magana da mu karar cewa annabi kake sai ko suka zo ji annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam suna ta kirkira waɗannan abubuwa suka ce idan fa anta halana nu'minu bika waɗannan abubuwa ne da kaza da kaza da kaza in kai mana za mu imani da kai baddilla na jibala makka zahaban duk duwar waɗannan na makka kamar mana da su dinari dutsen safa da marwa duk kamar mana da su dinari mu samu abin wakitawa mu samu abin da za mu ci mu samu abin da za mu yi rayuwa saboda haka sannan ka tafiye da waɗannan duwatsu na makka gaba ki dai mu samu gonakai da za mu rika noma sannan ka tayar mana da kusai ya na kira kakanmu kusai shi kan kira mu ka tayar mana da shi jaddana fa yaqulu lana innaka nabiyyun haqqa shi ya shaidi cewa lalle annabi kake na gaskiya fa qala rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace utitu bi jami'i ma talabtum duk abin da kuka nema Allah ya bani duk abin da kuka nema Allah ya bani walakin sai dai idza ataitukum bihi wukiltu ila nafsikum aw ila anfusikum in aka zo muku da abubuwan ba ku imani ba Allah zai baku da kawo nan ku shikenan sai azaba kawai ta kawo amma in ba ku imani Allah zai azabtar da ku azaba lam yu'azzibuhu ahadan min al'alamin azaban da ba taba azabtar da wani wani wani halitta ba irin wannan azaban amma in na jinkirta muku wannan ikitirahi na ku abinda kuke nema din nan kuka ci gaba Allah watakila cikin ya yi muku rahama tabaraka wa ta'ala don haka na zaɓi kada a halakar da don haka nan zuwa sallam ya zaɓi saboda mai tsananin tausayi mai tsananin tausan halitta ne ke na rasulullah sai zaɓen musu kada ayar ta taho kada ta taho amma an ba shi duk yadda yake so Allah zai mishi haka sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma saboda tausan ka a halakar da su duk musu imani ba inda taho don waɗancan da suka gabace su da ba ta taho ba da ta taho ba su imanin ba halakar da su a kai don haka Allah tabaraka wa ta'ala yake kissanta mana nan yace walau anna qur'anan sirat bihi jibalu da kuma yadda suke nema alqur'anin nan wai ya tafiye da duwa su makka a koje su kuma fili fallau aw kuddi bihi al-ardu ko kuma ayyanka al-ardu kasa bihi da alqur'anin aw kulli ma bihi mawta mana ayyanka kasa a fitar da dam dam da ruwa da gulabe a saharar makka sannan su imani au kulli ma bihil mauta ko da alqur'anin nan za a yi magana da matattu bihi da shi bi ba'd qusay ibn kilab da ta da qusay ibn kilab da ma'amalu shi ne jawabi da ba su imani ba halin su ne da ba su imani ba ya rasulullah idan ka hada la yaqul imanu minhum ayman su bai tabbata ba ko hakan ta faru بل لله الأمر جميعا يا رسول الله دكا الأمر ينادى الله إيمانس درس إيمانس ينادى الله وتفسر بل لله الأمر جميعا abin da suke nema na ka kawo kaza ka kawo kaza ba na ka bane lillahi al'amru al'amari kaf gaba ɗaya yana da Allah don haka wani zai ce qul subhana rabbi hal kuntu illa bashar rasula sun ce ba su imani sai manzo Allah ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza akai kaza na sai karshe sai Allah tabaraka wa ta'ala ce kul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula ka ce musu ai kai ba Allah bane kai ba mala'ika bane kai mutum ne manzon Allah da haka ce bal lillahi amru jami'a bari dai al'amarin imani su yana ga Allah ko za su imani ko za su imani yana ga Allah ko ko zuwa da abin da suke nema lillahi yana ga Allah da haka wani zai ce ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون الله تبارك وتعالى يقول تو أول بيتي واتدور يا رسول الله sun ce sai mala'iku sun zo sun shaide ka to a kaddara mun saukar da mala'ikun matattun da suka ce a tare su kusai da sauransu a tare su din su yi magana da su baka da baka kuru kuru ko kuma wato wa'ashana alaihim kullu shay'in qubla mutayan musu komi qublan jama'a jama'a ko ibalan ga su gaba da gaba ga su da gaba da gaba su yi magana da su ma kanu li yu'minu ba za su yi imani ba ko kana kaji abin da wancan aya take cewa saboda haka fala yu'minu illa man sha'a imanahu ba wanda zai imani sai wanda Allah ya so ya imani dole gairi kuma bayan wani sa saboda haka dukkan abin da suke cewa in ka zo da shi za su yi imani in ka zo da shi za su yi imani ba wai garanti ba ne na cewa za su yi imani za ka zo da shi kuma su yi imani don Allah bai su imani ba afala ne a tillani na amanu Allah ta baraka wa ta'ala ya ce muminai da suka ji kafirai na cewa a kawo kaza su yi imani sai suna cewa rasulullahi a kawo musu kaza din mana don su yi imani su ma sun kwaikwayi tausan manzo Allah su ma suna tausaya da ɗan uwansu da ke cikin kafirci domin hakika wanda a cikin kafirci wallahi kamata a tausaya mishi wanda ke cikin kafirci kamata a tausaya mishi a tausaya mishi shigo musulunci wai tausayin shi na gashi na rayuwar shi ta tafi a banza tausaya da ake kenan rayuwa ta tafi a banza abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kallon su kenan don haka su kuma mumine sun zuku annabi ya zo da waɗannan ayoyi don haka matsuwar da suka yi annabi ya zo da ayoyi sai Allah ta'ala ce afalabi ati ladina amanu yanzu muminai afalabi ati yanzu su yi kani bane aka ce asin nan bi ma'ana ya alam a lugar nafa'u kabilan nafa'u aka al-imamu kushairi يروي تاتا عبد الله بن عباس يجي افلم يأب اي افلم يعلم اكيهم وسكما سكت الوغة هوازن هوازن كبيرة هوازن سكت افلم يأب بمعنى افلم يعلم ينزو يسني با شيني معنى ينزو ما ايماني بس يسني با شيني الذين امنوا لو ان لو يشاء الله دا الله تبارك وتعالى يسوع أن إن مخففة من الثقيلة haka ake ce mata asalin ta sakila ce wa taqdir wallahu alimu bi asrar kitabi Allah ji sanin littafin da shi ya san sirrin littafin sa ijtihadi ne na malamai sai su ce anan kaddara kaza ake ko anan asalin shi kaza ne shine watan alladhina amanu an law yasha Allah wai ma'ana annahu wa da lamarin da sha'anin yake da Allah ya so lahadan nasu jami'a ai ba kafiran maka ba kurai dawa cikin cokali duk duniya ma gaba ɗaya kuwa sai ya imani wani sha'ar buka la'amar mutum arzi kullum jami'a amma an ta tukuri un nasa hatta ya kuma mu'mini Allah ta baraka wa ta'ala ya ce ai da Allah ya so duk kowa sai musulunci kowa ya imani ai da haka ake kanan nasu ummatan wahida ai da ba mushriki ba kafiri duk kowa masu imani al'umma duk masu imani daga baya cikin hikima ta Allah tabaraka wa ta'ala sai kafirai suka samu sai mushrikai suka samu don haka Allah ta'ala ya ce inda ya so lahadan nasa jami'a la ya ba mutane da baki da shirya wala ya zalu alladhina kafaru wato waɗannan da suka kafirce su ne mutanen makka wala ya zalu ba za su gushi ba akan halin da suke tusibuhum bima sanaqu qari'a qari'atul musiba mai kwankwasa tusibun ba za su gushe ba tana samuwar su bima sana'u da sababin abin da suka jawo makansu na kafirci shi da bima sana'u ai bisa babi kufrin ko ko bima sana'u bisa babi sun'iyyin wai ma'ana da sababin aikin da su suka jawo makansu wannan musiba ta same su wai ba za su gushe ba musibu na samun su kari'a shine ake cewa musiba mai kwankwasa asalin shi watan alkaru sai a ce azzarfu bugu wasu kuma suka ce zarfu shay'in bi shay'in bi quwwa a dauki wani abu abu ga ya ba da kwai ya ba da wata kara to shi ake cewa qari'a kamar yadda yace na biga ke cewa yake falan ma qara anan nab'in nabi ba'dahu bi ba'din yace abad bi idanuhu an takassara yace wani lokacin da muka dauki ice ta magariya muka buga dan uwansa da dan uwansa kaga kenan wannan abu bi ba'd shiki bi ba'd to shi ake cewa karu to karar da zai bayar shi ake cewa kariya ma'ana kwankwasa ko kuma kariya bi ma'ana dahiya musiba wai musibu ba za su gushe ba suna samun kafiran makka bima sana'u su suka jawo kansu in ji Allah tabaraka wa ta'ala au taqulla aka ce watan kari'a din nan watan tawagar yakin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ta ake nufi aw ta kulla qariban min dare ko kuma wata rana ya rasulullahi ana nan kawai sai kawai su jika ba su to ba tsammani dab da makka sai ka taho da rundunar yaki aka ce khidaba ta kulla innan wata lamiri ne na kuma ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko khidaba ce ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ayya muhammadu ta kulla ko kuma wata ran kwatsam sai su ji da ka ka sauka wasan kariban min dare dab da makka ya za su yi ya za su yi ba yadda za su yi aka ce ishara ce zuwa ga saukar annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam a hudaybiyya hatta ya'ti wa'dullah ana nan ne ana nan ne har alƙawalin Allah ya taho bin nasri alaihim da da samun taimako maza Allah ya samu nasara alaihim a kansu kaga an yi sulhu da biya yanzu abin da zai biyo ba fatu makka take na zalim shine hatta ya'ti wa abdullah har alqawlin Allah inna la tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allah wa amini mukhalliqina ru'usakum muhalliqina ru'usakum muqassirin har zuwa karshen to shi ne alkawalin da Allah yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam na ce makka to shi ake ishara a nan aka ce ana ne nan ana nan wadannan ba su sani ba ba su san ba sai su ji ka dab da makka ka sauka abu da biya kenan hatta ya ake amruna ana nan dai har wa'adullahi alkawalin ubangiji tabaraka wa ta'ala na samun nasara ya zo shi ne yin fatu makkata inna allaha sai dai ubangiji tabaraka wa ta'ala la yukhlifu al-mi'ada bai saba alkawali wa qad halla bil mudayyida rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sayyidina ya sauka a hudaybiya kaga kenan watan auta kulla qaribun min darihin kenan sannan kuma hatta aka fatha makka har yazo a lokacin fathu makka har lokacin fathu makka da yazo shine hatta ya ati wa adullah ولقد استهزئ برسل من قبل ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم ثم أخذتهم فكيف كان عقابي أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق
Allah tabaraka wa ta'ala saboda yana kula da sayyidina Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da sakon Allah an karyata ya yi kira an karyata don haka Allah tabaraka wa ta'ala yake ba manzo Allah hakuri صلى الله تعالى عليه وسلم الله تبارك وتعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك يا رسول الله إن كافر مكة سن قريتاك إن كافر مكة سن إسكيلي لك إن كافر مكة سن ووتد لمريك تو أي با غريك أكفار با يا رسول الله domin in musiba ta game ta zanta kowa ce suna da sauki to shi ne Allah ke nuna wannan hali da yake ciki ya rasulullahi da kake ciki ba kai kaɗai ba ne suna ce ta 'yan uwanka annabawa ai duk 'yan uwanka da suka gabata an yi iskiri da su an wulakanta lamarin su watan da yawa sannan kuma mutanen ka in kana ganin sun ma haka su ma ba su suka fara haka ba kafiran al'ummomin da suka gabata sun yi ma manzannin ka haka sun yi ma manzanni 'yan uwanka haka don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala qad usturzi'a haqiqa an yi iskiri da rusulin da manzanni min qablika gabaninka كما استهزئ بك كما يتأكد به إليك يا رسول الله وهذا تسلية للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم شيخ رضي الله عنه شوانا ألا ليك بمن الله حقول قال ألا كي حقر قرفة من الله يحقل يا رسول الله فكذي أكتب من حسب يحقل يا رسول الله saboda a san irin kular da Allah yake ba mu Allah
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce waɗancan da suka yi wa manzanni irkili suka yi manzanni irkili to ba wai da irkili muka kama su ba abu da su sai da sai saurara da dan jinkirta lillazi na kafaru ga waɗanda suka kafirce rumma aqassuhum fa kayfa kana liqab amma daga karshe aqassuhum sai da ke su yi uku ba shi azab wai ma'ana waɗancan da suka kafirce ya rasulullahi ba da kina kama su kuma sai da aka yi da rubuta musu don haka kafiran al'ummar ka ta su ɗauka fulla suna sai maka abubuwan da suka ga dama suna ƙaryata ka suna cin zarafin ka suna cin zarafin waɗanda suka imani da kai ya ya rasulullahi ka kasa su ba ba shi ne cewa sun sha ba ba shi ne cewa sun sha ba a'a su ma waɗancan ba a mulai kulil da na kafaru waɗancan kafiran ma ai ɗaya na watan na jinkirta musu na saurara musu ثم أخذتهم بالعقوبة sannan sai na rike su da azaba ba kai ba kana iqab amma ba lokacin da azabar ta dawo ya ta gari ya rasulullahi ya kaga azaba ta gare su ya kaga azaba ta gare su ayi kuma wasu in mutiyau abun kaddarawa abun da ake ji ta auku inda ta dace wai Allah ya yi azaba inda ya dace ya yi waɗannan al'ummomi da suka kafirce lallai an azabtar da su kuma an aukar da azaba inda ta dace وكذلك أفعل بمن استهزأ بك هكذا نكي جدوان لجبجلي لكي يا رسول الله أفمن هو قائم على كل نفس الله تبارك وتعالى سيجيك بدا وزن آكرا سوى قابل ليك نتوحيد دلائل قدرته كما يدعى كفار فرقا سورا الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها تجيها كفارة سوى الله تبارك وتعالى شيئا لتكون ميت ya litti tsirrai ya litti kaza ya litti kaza aka yi ta jero ayoyi da lafiyar kudurar abubuwan da ke gwade wasan kudura ta ubangiji ta baraka wa ta'ala don haka sai Allah ta baraka wa ta'ala ta hake dawo da waɗannan ayoyi waɗanda za su tabbatar da kudurar ubangiji waɗanda za su tabbatar da wahdaniyya ta Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce ce musu yana kwatanta tsakanin Allah da kuma kan da suka suke bauta ma waɗanda ba su da amfani yana cewa aba man huwa qa'imun ala kulli nafsin yanzu wanda yake ka'imun matsari ala kulli nafsin ausa dukkan rai yanzu wanda yake ka'imun matsari shine Allah subhanahu wataala Allah tabaraka wataala shine makari akan dukkan wata rai bima kasabat akan abin da ta aikata wai Allah shine ke tsare da dukkan abin da rai ta aikata mai kyau ko mara kyau ko mai kankanta shi ko mai girmanci Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta kuma zai yi hisabi akan wannan yanzu wanda a haka halittar shi gaba ki ɗaya shi ke tsare da ayyukansu abinda suka tsururuta shi ne ka'imun watan bima kasaban ala kulli nafsin bima kasaban ai amilat abinda ta aikata min khairin da alkhairi wa sharrin da sharri wa huwa Allah shine Allah kamar laisa kadhalika min al-asnam ai bai ɗaya da wanda ba haka ba watan daga cikin gumaka gunki na ban shi ya tsare cewa ka yi daidai ko ba ka yi daidai ba a yi ba ruwan gunki ko kaɗan don haka Allah ta baraka wa ta'ala yake cewa yanzu wanda yake tsare ga halittarsa akan abin da suka aikata shi yana yin daidai aka ce wata fasara kuma abu man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat yanzu wanda yake ibinta al'amuran halitta da baki ɗaya dukkan abin da za su yi tsururi Allah tabaraka wa ta'ala shi ke ba su shi umuri da sarki e ga al'amuran halitta yan ce qa'imun wai ma'ana maga isa kamar da ake cewa ko wanda ya dauki nauyi da ake qa'im kamar a ce fulanun qa'imun bi ashdari kaza wani ya ci ya dauki nauyin kaza shi dauki wai wato shi a tsaye ga kaza shi a tsaye da kaza wai ma'ana shi ya dauki nauyin kaza shi ne ya dace al'amura na kaza da kaza to wai ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda shi ne majibincin al'amuran dukkan halitta ga baki ɗaya kowace rai da abin da ta tsururuta shi ne mahalicin ta wanda ya tsukuha shi ne mai azurta ta waya fazuha shi ne mai tsare ta wai jaziha shi ne mai saka mata ala amaliha fal ma'ana annahu hafizun wai ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda yake matsari akan dukkan halitta yanzu ya yi daidai da wanda ba haka ba su ne gumaka su ne dodanni shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi shuraka wa ja'alu sai kafiran makka suka sanya ma Allah subhanahu wa ta'ala shuraka a ababen tarayya qul sammuhum sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sammuhum ka tambaye su ya rasulullahi ka tambaye su ne sunan gumakan ne sunan gumakan saboda wulakantawa wai a nuna musu gumaka wulakantattu ne ko suna ba su ba ko suna ba su da suna suna su faɗi sunayen su mana ko ka ce sammuhum su ambata musu suna wasu kuma suka ce ma'anar sammuhum ɗan ce sammuhum su ambata sunayen su ko su zana musu suna ko su ambata musu suna mina ismi ke daga suna wasu kuma suka ce sammuhum mina zimati sifa shine alama shine sifa sammuhu su sifanta su mana a jibobin su shi ne Allah ya jibobi shi mai halittar sammai mai halittar ƙasai mai yin yadda ya so ba wanda ke da iko sai abin da Allah tabaraka wa ta'ala yi su ne sifofin Allah to su a jina su sifofin har har za su cancanta a bauta ma Allah tare da su har za su cancanta su zama ababen tarayya tare da wani tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sammuhum wato a ambace su mana ko kuma a sifanta su mana فانظروا هل لهم ما يستحقون به العبادة ويستأهلون الشرك ko suna da wata sifa wadda za ta sa su zama ababen tarayya ga Allah ko su tallace a wata musu ba su da su san muhum a su yi musu suna mana su ambata musu suna mana am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bari dai tunabbi'unahu shin kuna ba Allah labari ne bima la ya'lamu da wani sharikin da shi Allah bai san da shi ba ma'ana zai cikin ilimin Allah kuna ba Allah labari ne da cewa yana da wani shariki wanda shi Allah bai san yana da shi ba fil ardi a cikin ƙasa an bi zahirin min al-qawl ko ku a kawai shaci faɗi ne kawai kuke yi shi ne bi zahirin min al-qawl kawai kuna rintar suna ne kawai sai ku ce lata uzza malata ubal hubal da sauransu duk waɗannan da na'ila da sauransu kawai yanka kawai kuɗe kuna samu su shine da zahirin minan qawl wato shafi fa ne abin da bahaushe ke cewa shi da abdu zahirin minan qawl bal zuyyina lil ladina kafaru makruhum Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bal ya rasulullahi zuyyina lil ladina kafaru makruhum kafirai dai an kawata musu kafircin su an kawata musu kafircin su shedan ya kawata musu kafircin su wasaddu an sabil saboda haka suke kare wasu gabarin tafarki ko wata kira'a wasu du an sabil an tare su gabarin tafarki na tauhidi tafarki na ɗayan ta Allah subhanahu wa ta'ala wa man yudlil Allah fama lahu min had Allah tabaraka wa ta'ala ce duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya fadar da shi fama lahu min hadin watan min hadin mai shirya tawa kama da hubi zama gare shi wakil hayatin duniya a wannan rayuwa na duniya duk wanda Allah ya fitar da shi bai da shirya da shi wala azabu al-akhirati ashaqqu kuma na kun min Allah min waq wala azabu al-akhirah kuma duk abin da suka gani na wulakanci da azaba a duniya ba su ga komai ba da Allah hadin da Allah ya musu tanadin azaba na azaba a lafiya ya don ya ce wala azabu al-akhirati azabu al-lahira ashaqqu idan da kun tsanani wa ma lahum min Allah min waqi kuma ba su da wanda zai kare su ya kiyaye su daga azabar ubangiji in ta taho ba su da kiyaye su Allah ya kiyaye mu Allah tsare mu daga azaba alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ana cewa lokaci yayi za mu tsaya nan akwai wasu takaddu waɗanda za a amsa akwai tambayoyi akwai bukatu na addu'o'i jiya iyalan gidan alhaji yusuf ma'aji marigayi sun aiko suna roƙon addu'a gare shi da sadaka kuma ubangiji allah ya gafarta mashi allah ya masa rahama allah ka isan mashi allah ka isan mashi allah ya sa ya shahada allah ya gafarta mashi allah ka yafe mashi su kuma allah ya ba su haƙuri ba a san masa ina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama
wannan suke cewa assalamu alaikum Allah ya gafarta malam ga sadaka alkur'ani yunan ina neman taimakon addu'a akan ‘ya'yana Allah ya ba su a maza na kwarai sannan akwai ɗaya daga cikinsu duk wanda ya zo neman ta sai kawai a ga ya ɗauke kafarsa ba tare da wani dalili ba wannan na biyu yake cewa akramakallahu don girman Allah a taya ni da addu'a a taya ni da addu'a so a taya ni da addu'a saboda ƙazafi da wata ta yi mini Allah ya san mini ya saka mini kuma Allah ya bayyana gaskiya a mini sai ta uku yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna yi malam fatan alkhairi tare da fatan Allah ya saka mishi da alkhairi akan wannan hidima da yake yi wa addini da ɗariƙa amin ya ce tambaya ita ce akwai waɗansu mutane waɗanda wato barayi sun ka kora daga gidajensu suka dawo wani gari amma gonakinsu suna can inda aka kore su don haka suna zuwa can su yi aiki har su yi azor da kuma la'asar a can kowai ranar juma'a ina za su yi ta nan inda aka koro su ko ko inda a gonakin nasu suke domin suna yini can amma ba su kwana a can wasalam ka huta lafiya sako daga wani almajirinka takarda ta gaba muna ba da cigiyar ɗan uwanmu usman sanusi maya na gusau ya bata tun wata takwas da suka shuɗe a lokacin da yake kusa da kammala kwas ɗin asp a makarantar horar da 'yan sanda ta wajen da ke jihar kano muna roƙon al'umma duk wanda Allah ya sa gan shi ko ya ji labarin inda yake ya kira waɗannan lambobin waya sifili takwas sifili uku ɗaya tara tara uku biyar tara hudu ko sifili takwas sifili biyu bakwai ɗaya bakwai tara takwas hudu biyu ko sifili takwas sifili shida sifili hudu tara hudu bakwai takwas sifili ko sifili takwas sifili uku tara shida tara biyar biyar ɗaya biyu ko sifili takwas sifili biyu biyu uku bakwai a uku shida sifili ɗaya ko kuma ta ƙarshe sifili takwas sifili takwas sifili shida tara takwas biyar hudu biyar kuma muna roƙon ulma musulmi da su taimaka mana wannan bawan Allah da addu'a a cikin wannan wata mai alfarma Allah ya dawo da shi gida. waɗannan su ne tsohon to alhamdulillah tambaya guda ɗaya ce wanda suke tambaya a kan watan an kore su barayi sun kore su su manoma ne sun kore su daga garuruwan su ko inda gonakin su yake daban inda suka koma daban inda gonakin su yake daban suka yi azahar da al'asar can inda gonakin amma ba su kwana can suna dawowa to ranar jima'a wai ina za su yi jima'a ai duk inda jima'a ta kama su can za su yi in ta kama su suna nan gonakin su kusa da gonakin akwai karkara wanda ake akwai masallacin jima'a a wurin sai su yi sallar jima'a a can lokacin da kuma ta kama su a nan garga a inda suka komo shi ke da sai su jima'a inda ta kama su can za su yi wallahu alam sannan magana sai masu neman addu'a baiwa Allah take neman addu'a ga 'ya'yanta Allah ya ba su miji nagari ubangiji Allah ya ba su maza nagari don Allah annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam watan wadda duk miji ya taho kama abin ya tabbata kuma sai abin ya lalace to ubangiji Allah ya sanya rubuti a ciki Allah ya sa alkhairi ne wannan jinkirin kuma Allah ya mata kyakkyawan zaɓi ya mata safiya da kyakkyawan zaɓi a cikin wannan jinkiri na alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wannan bawan Allah kuma da ya bace don haka yan uwa musulmi sai a ci gaba da addu'a ubangiji Allah ka bayyana da shi Allah ka bayyana da shi Allah ka bayyana da shi Allah ka yayi ma dan uwansa damuwa na na rashin sa kuma ubangiji Allah ka dawo musu da shi da alfarma Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sannan kuma musulmi su matsa da addu'a akan yanayin da musulmi na duniya suke a ciki irin abin da ke faruwa a Falastin mai tada hankali ne duk mai imani hankali da ya tashi ƙananan yara waɗanda ba su ji ba ba su gani ba a tarihin yaki ba a taɓa irin wannan ta'addanci ga ƙananan yara ba a taɓa ta'addanci ga ƙananan yara ba ga irin wannan amma abu wanda yake da ta da hankali wanda bai da kyan gani bai da kyan ci yana faruwa ga ƙananan yara ababen ban tausayi ƙananan yaran da ba su san maƙiyinsu ba ba saboda haka muna fata Allah ka isan mana Allah ka isan mana Allah ka yi musulmi ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إنا كفيناك المستهزئين فسيكفيكهم الله والسميع العليم فسيكفيكهم الله والسميع العليم فسيكفيكهم الله والسميع العليم Allah ka ragargaza Yahudawa, Allah ka karya su, Allah ka ragargaza su, Allah ka karya su, da duk masu taimakon su Allah ka karya su, Allah ka tabar da su, Allah ka wargaza ne su, Allah ka kasar da Yahudawa, Allah ka ɗaukaka musulunci a kansu, ka ɗaukaka musulmi a kansu, Allah ka ɗaukaka musulmi a kansu. Bija ne Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih ma ubule, wa khatim ma sabaqana bil haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين